kunna hasken ba بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar uku ga watan rabi'un sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 24 ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine kaset na shida daga cikin jeren giyar kasusuwan katin littafin iqtida usirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan littafi yana tattauna mas'ala ce muhimmiya dangane da aqida ta musulunci wadda ke da alaka da ainihin wato alwala'u wal bara jibintar juna tsakanin muminai da kuma yin baran-baran da ainihin tafarki da al'adu da aqidu da manhaji na kafirai Malam Ibn Taymiyyah ya baiwa wannan mas'ala haƙƙinta dangane da ainihin bayanai tantance usul dinta da kawo misalai da fitar da komai dalla-dalla Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi waɗannan karatuttuka ga baki ɗayansu ci gaba ne daga ainihin wato ayyukan da babban malaminmu wanda ya kafa wannan makaranta mai albarka sheikh muhammadu awwal adam al'albani rahimahullahu ya kasance yana gabatarwa na karantar da ainihin ilmomin magabata a wannan ainihin cibiya mai albarka kuma waɗannan karatuka gaba ɗayansu suna ƙarƙashin doka ta kariyar haƙƙin mallaka ne ƙarƙashin haka baya halasta ga duk wani mutum ko wasu jama'a su ainihin wato kwafa ko su juya ko su nakalci waɗannan bayanai ta hanyoyi na gargajiya ko na zamani ba tare da umarni ko kuma ainihin izini rubutacce daga wannan cibiya mai albarka ba Allah ubangiji ya samu dace dan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba har yanzu dai muna nan muna bibiyan babban malami الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم الأقل wanda ya ma wannan littafi tahqiqi a inda yake kwararo mana bayanai dangane da mukaddima ta ilimi da yawa wannan littafi muna cikin maudu'i na biyu inda yake magana akan ba'du anwa'il bid'i wash shirkiyat allati tuliyat biha al-umma wasu daga cikin al'amura nau'o'in bid'o'i da ayyuka na shirka waɗanda aka ainihin jarabci wannan al'umma ta musulunci da komawa zuwa gare su bayan haske na addinin musulunci da karantarwa ta annabta da ainihin wato yaƙi da bid'a da annabi da sabai suka yi yaƙi da shirka da annabi da sabai suka yi suka kore waɗannan fitintunu daga cikin al'umma aka mai da al'umma lafiyayya alal mahajjatul bayda daga baya kamar yadda alƙawari ya tabbata a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin al'umma suka koma suna aikata ire-iren waɗannan bid'o'i shine malam yake lissafa mana wasu daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa za mu tashi a inda yake cewa wa kata'abbudi bil aswati was sama haka nan na daga cikin bid'o'i waɗanda suke al'adu ne na kafirai waɗanda musulmai suka ci gaba da aikata su tun a zamanin ibn taymiya din kuma har a yanzu ana aikata su akwai at-ta'abbud bil aswati was sama bautawa Allah ta hanyar ainihin kada kade da sauraron waƙoƙi a dinga yin waƙoƙi da kida da rawa da tunanin wai wannan bauta ne ga Allah wat-tarab war-raqas da kuma rerawa da taka waka was-suwaril jamila da kuma ainihin aqida ta amfani da abinda ake cewa as-suwaril jamila abinda malamai suke magana dangane da wannan shine kudirce cewa Allah maɗaukakin sarki yana hululi a cikin abubuwa masu kyau wai din da kaga wani abu mai kyau to wai Allah maɗaukakin sarki ne ya shiga cikin jikin wannan abin sai yayi kyau ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira wannan mas'ala idan mutum yana son ya ga ƙarin bayani dangane da ita zaka iya koma karanta tafsirin malam ainihin wato al-Imam Abu Hayyan mai suna al-Bahrul Muhit kenan cikin mujalladi na hudu a inda yake magana dangane da fassarar faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama anan al-Imam Abu Hayyan ya tattauna maganganu game da haka har kuma ya kawo misalan ire-iren mutane daga cikin 'yan ɗariƙa sufaye da shehunansu da 'yan alwahadatul wujud waɗanda suka yi tasatturi da da musulunci abin da ya faɗa kenan ƙarara cewa wannan na daga cikin bid'o'i aqidin nasara waɗanda wasu mutane masu fakewa da musulunci alhalin zindiƙai masu fakewa da musulunci alhalin sufaye ne batattu suka je suka ɗebo waɗannan abubuwa waɗanda suke amfani da su a matsayin addini suna ƙudurta cewa Allah madaukakin sarki yana shiga cikin abubuwa masu ban sha'awa masu kyau dinda kaga wani halitta ko wani abu ko wata ɗabi'a mai ban sha'awa sai su ce wai Allah ne ya shiga cikin wannan abun sannan ya kyau Allah shi kyauta har ya bada misalan sunayen da dama daga cikin su yace irin su Hallaj irin su wane ne su wane ne su Ibnu Saba'ina waɗannan duk da ka sani su Ibnu Farid su Ibnu Arabi duk ya kwararo sunayen sa matsayin misalai har yake cewa daga cikin mutanen da musu abu hayyana muka rayu da su kuma muka gansu suka ganmu kuma muka ga ana zargin su da wannan muguwar akida ya faɗi wani mutum mai suna al-afifuddini at-tilmisani wannan zindiki afifuddini tilmisani ya ambace shi cewa wannan mun rayu da shi kuma irin akida shi kenan duka batattu ne a ƙarshe yake cewa na faɗi waɗannan sunaye ne domin ya zama nasiha ga 'yan uwa masu karatu da ɗalibai waɗanda suke ruɗuwa da cewa waɗannan mutanen kirki domin galibi abin da ke faruwa kenan waɗannan zindikai suna shiga rigunan mutanen kirki ana kallon su a matsayin ainihin mutanen Allah masu ƙoƙarin kusantar da mutane zuwa ga bautar Allah ana ganin su a matsayin waliyai ya faɗi wannan magana karara a cikin tafsirin sa a cikin mujalladi na hudu Allah ya shirar da mu shine sai yake cewa wasuwar jamila bima yusammunahu bi islahil ahwal da irin abubuwan da suke kira da suna kokarin gyara halayen mutane kama taf'alu turqus sufiyyah yace kaman yanda dariqun sufaye suke aikatawa Allah tibtuliyal muslimuna biha wannan dariqu na sufaye waɗanda aka jarabci musulmai da su wa katafarruqi wal ikhtilaf fi din sannan daga cikin al'adun kafirai waɗanda ainihin wato musulmai suke yi a yanzu akwai raba kan al'umma rabuwa tsakanin musulmai da gaba da juna a bisa rashin cancantar ai haka din shine irin abin da mu ƴan izala aka same mu da shi kenan ko a raba ƙungiyar musulmai ana ji ana gani saboda san rai ayi ayi da musulmai su haɗu su ki kowa saboda san rai ba wai dan wani abu ya raba su na aqida ba aslan duk sanda aka yi wani kokarin a haɗu abu al'amari ya gagara saboda wannan tsoron zai rasa mukamin shi zai daina samun kuɗi za a daina bashi kujerar umara zai daina samun wato recognition da yake da shi a matsayin mai a wajen manya sai ya gwammace saboda wannan san ran nashi gara musulmai su ci gaba da zama a rarrabe wannan ma al'adar kafire ce mugu al'adar kafire ce wanda wannan ahlus sunna su kuma aka samu da wannan bala'in Allah ubangiji shi kyauta ya kamata lalle wanda duk yake da hannu akan raba al'amarin musulmai a cikin tafiyar wata kungiya ko wani masallaci ko wata cibiyar ilimi ko wani wuri da musulmai suke yin harkokinsu na rayuwa ya amfani da wata dama da ya samu ko wani ra'ayi nashi na san rai ya raba al'umma musulmai sai da cewa wannan ba karamin bala'i ne ɗaya kan shi ba kuma koyi ne da kafirai sannan kuma zai ɗauki mummunan sakamako ranar alkiyama idan ba ya tuba ya dawo ya gyara ba Allah shirar da mu wa qaswatul qalb haka nan da taurin rai mutum ya zama da zuciya busasshiya ba shi da tausayi bai da imani kawai kuɗi kawai ya sani abin da ya sani kawai shine in an bashi to in ba a bashi ba babu wani daga kafa babu tausayi babu imani babu ainihin wato samaha to wannan ma daga cikin al'adun kafirai domin su ne Allah ya musu baki akan cewa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya su kawai abin da suka sani tsuran rayuwar duniya din nan kawai ba sa tunanin wani abu a gaba wa qad istaqsal muallifu hadhihi al-umura wa fassalaha ibn taimiya ya kwararo dukkanin waɗannan abubuwa ga baki ɗayansu wa fassalaha kuma ya yi bayani dalla-dalla a kansu ala nahwin a bisa wani tsari wanda la ya da'u li ahadin ya tsali ala hadal kitabi a uzuran fi jahaliha a bisa yanayin da bai bar ma duk wani wanda zai karanta littafin nan uzuri wajen jahiltan waɗannan mas'aloli ba ma'ana kamar yadda ibn taimiya ya saba a littafan shi shine littafan shi ba sa bukatan sharhi shi da kanshi zai yi sharhin komai da ke ciki ta yadda in dai ka karanta to babu wani abu da zai rage ba za ka iya fahimta ko ka ce baka gane me yake nufi ba au jahali ahkamiha ko ya bar maka wani bigire da zaka jahilci matsayin waɗannan abubuwa ba kullu hadhihi al-ashya wa ghayriha kathirun kathirin mimma zakarahu al-muallif dukkan waɗannan maganganu da wasu can daban da yawa waɗanda malam ibnu taymiya ya ambata waqa'at fihi al-ummatu min jarra'i tashabbiha bil kuffar bil umam al-ukhra al-umma muslimai sun fada cikin waɗannan fitintunu ne sakamakon kokarin da suka yi na wajen kwaikwayon wasu al'ummomi daban barin sunnar rayuwarsu ta musulmai barin al'ada addinin musulunci da koma zuwa kwaikwayon al'adun wasu al'ummomi can daban shine abin da ya kai musulmai zuwa ga samun kansu a cikin waɗannan ainihin fitintunu Allah ubangiji ya shirya da mu sai malam yace wa min al-jadir bi-dhikri malam Nasir al-Aqal yace na daga cikin abin da ya kamata a ambata anna hadhihi al-umura la tazalu tujadu bainal muslimina cewa waɗannan abubuwa har yanzu fa ana samun su a cikin musulmai ba wai sun takaita akan zamanin su ibn taymiya bane wa rubama zadu alaiha kai zaka iya cewa ma musulmai sun ƙara shiga daji dangane da waɗannan al'amura sun ƙara kawo wasu barna da wasu hanyoyi na kwaikwayo da kafirai waɗanda babu su ma a zamanin su ibn taymiya amma ahidahul muallif sun ƙara fiye da abin da shi ibn taymiya ya sani fi asrihi a zamaninsa fasufiyatu bi turqi hal kathira yace ɗan ɗariƙa da su da ɗariƙun su mabambanta wa tuqusi hal mubtadi'a da ainihin wato a a tuqus shine abubuwan da suke na wato shirye-shiryen su da program din su na bid'a wa shirkiyatuha da shirkokin da suke yi wa asalibu har shaytaniya da salo daban-daban na bauta irin na shedan da suke amfani da ita la tazalu tu'ti thimaraha annakida basu gushe ba suna bayar da ainihin wato ƴaƴan itacen su masu wari lalatattu irin fadan Allah da yake cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih ko wallazi khabutha la yakhruju illa nakida cikin suratul a'raf to haka su ma abin da ya riga ya lalace daga cikin al'amarin akida babu abin da zai bayar illa dan itace wanda yake mai wari 'yan ɗariƙa da aƙidinsu ba su gushi ba suna fitar da abubuwa sakamako wanda yake mai ɗoyi da salon bauta wata ke ta ƙarya ta shaiɗan wata ke tabbatar da musulmai mina tafariki bainal muslimina kaga dai su ne suke raba kan musulmai 'yan ɗariƙa domin su ne suka kawo abin da ba musulunci ba su ne suka kawo abin da yake ƙarya ne zindiƙanci ne fasikanci ne mugayen al'adu ne suka ce kuma wai dole a yarda da shi a matsayin musulunci wanda da ya ce ba haka ba kuma su ɗauke ainihin gaba da sharri da ƙage da cin mutunci su ɗaura masa wa jahalihim da kuma ainihin wa ja'alihim tara'iqa qidala da kuma suka maida musulunci ya zama ƙungiyoyi ɗariƙu da za ka iya ƙirgawa ƙibaga wato jam'i ne na kalman qidda wanda shi ma asalin shi ɗariƙa ake nufi kamar da Allah yake cewa inna wa anna minnal muslimuna ko minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada tara'iq shine qidada jam'u ne na kalman qiddatu wanda ya tara nufin hanya ko wani tafarki to haka suka maida musulmai yanzu dariku daban-daban kungiya daban-daban manhaji daban-daban wanda dukkanin sun sabawa manhaji da ainihin aqidar annabi da saban shi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum wa ahzaban mutanafira suka mai da musulmai suka zama ƙungiyoyi waɗanda suke ba sa ga maciji da juna wannan ya ce ɗariƙa shi an shiga ba fita wannan ya ce ɗariƙa shi ta ce ta gausi na ƙarshe wannan ya ce ɗariƙa shi ta ce ta wali na farko wannan ya ce ɗariƙa shi ta fita wa na falala haka kowa na jin ƙyamar kowa ba sa shiri da kowa ba sa shiri da juna ko misƙal zaratin wato dalilul amma kuma suna ɓatar da jahilai domin jahilai sai su ɗauka cewa da gaske ne wannan abun addini ne idan aka fito aka ce kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko salati ne ko istighfari ne ko neman falala ne ko kokarin tsarkake zuciya ne jahili sai ya dauka da gaske ne kuma sai ya dauka duk wanda zai ce wannan abun ba daidai bane to yana gaba ne da ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko baya son ayi salati ne ko baya son ayi istighfari ne kaga duk wannan menene tudallilul amma suna batar da jahilai wa tastajhilu ahlal ilmi sannan kuma suna cewa malamai jahili suna nuna malamai ba su san abin da suke ba da malami ya fito yi magana sai a ce ai jahili ne bai san abin da yake yi ba shi yasa ya faɗi wannan bai san hakika ba bai san ma'arifa ba ba a mai kashafi ba ba ahali ba ne kaza kaza kaza ire-iren waɗannan munanan maganganu da suke faɗa wa tubaddi'u ahlus sunna kuma suna ce ma ahlus sunna yan bid'a suna ainihin jifan ahlus sunna da abin da yake laifin su ne ramatni bida'i hawan sallat ke mutum ne malami ne ahlus sunna sai su jefe shi da cewa dan bid'a ne saboda yaƙi yadda a ci gaba da barinsu suna aikata barnar da suka saba yi saboda ya fito ya musu raddi ko saboda ya tona asirin ƙarya su sai ce dan bid'a ne wa tu'zil mautal muslimina suna cutar da matattu daga cikin musulmai wa salafihim salih da magabatan musulmai nagari bi bina'il masajidi wal kibabi ala quburihim ta hanyar gina masallatai da hubbare hubbare kibab jam'i na qubba shine dum irin wannan marfi ko abin nan gini da za a yi a waje don a nuna girmama wajen da ba da muhimmanci gare shi a gina wani wato mashhadi wani wurin da za a je ana kewayawa ko ana salati ko ana makamanci haka a wurin kabari duk suna gina waɗannan akan kabarbaran matattun musulmai da wuraren da ainihin wato gawawwakin wasu da ake ganin bayan Allah na gari ne aka birne su suna yin wannan suna cutar da musulmai suna cutar da matattun musulmai umara sata shirkiyati wal bid'a da kuma ci gaba da aiwatar da abubuwa na shirka da bid'o'i wal khurafati da abubuwan da suke khurafat ne labarai ne kawai na ƙarya da shiririta indaha a wuraren kaburbura ina ma'ana cutarwa shine sai zama malami ne ya rayu ya karantar ya hana wannan abin amma an zo ana yi a kabarin shi irin abin da ake ma dan hodiyo a kabarinsa iyakar rayuwarsa ya fada da wannan kafircin da wannan bid'ar sannan kuma yanzu an zo ana yi a kabarinsa sai zama kamar shi ke goyon bayan abin ko kuma abin da ba ya ce a yi kenan sanda duk wani kuma ya fito ya ce wannan abin ba daidai ba ne shi kuma sai a hau kan shi da ai atakin ɗin shi da raddi da sharri da ƙazafi ina fata mun gane wannan sai ya ce min tsawafin aje ana kewaye kabari wata masuhin ko ana shashafa kabari wa tabarrukin ko ana neman albarka a kabari wa du'a'i du'a'i man dunallahi da kuma roƙon wanda yake ƙasa da Allah ne wa ghairi zalika da abubuwa waɗanda ba waɗannan ba mimma ya tafattaru lahu qalbu kulli mu'minin mushfiqin ala dinihi wa ummati aw wanda yake zuciyar duk wani musulmi mumini wanda yake tausaya ma al'ummarsa da addinin sa sai ya ji ran shi ya ya raurawa sai ya ji damuwa a cikin zuciyarsa in ya gani ko ya ji labarin ana aikata waɗannan abubuwa walastu ata janna au ubali fi ma zakartu yace ba wai ina yi ina yi musu jinaya bane ba ina musu ta'addanci bane ko ina kaiwa matuƙa ina wuce makaɗi da rawa bane wajen abin da na faɗa falwaqi'u yashhadu wa yanṭiqu bi halihi amma abin da yake faruwa a aikace yana shaida kuma yana ba mu labarin abin da suke aikatawa babu wani mubalaga a nan kusan a ce ma ya takaita ne mu ma nan da muke rayuwa waɗannan ƙasashen zamu iya bada labari kwatankwacin wannan ko fiye da shi na irin abubuwan da ake yi na bid'a da fasikanci da barna da batar da ainihin musulmai da da jahiltar da malamai da zagin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da wofantar da masu binta dan kawai a girmama wani sha'ar na ainihin fasikanci ko bid'a ko kafirci ko maguzanci da tunanin kuma cewa addinin musulunci ne babu wani abu da za ka ɗauka ƙwaya ɗaya da gaskiya bane ɗariƙa suke yi sai ka samu yana da wani sagi na kusa ko na nesa da wata bid'a ta kafirai ko da wata al'ada ta mushrikai ko da wani abu da aka aro daga ainihin waɗanda suke ba musulmai ba musamman a yanzu ma da al'amari ya bayyana karara za ka ga tun suna zuwa suna ɗaukan hayan gangunan coci har sun dawo su ma suna siyan ganga irin ta coci suna zuwa ana yi ma mutanen su training a matsayin band group wato masu kaɗa gangunan domin gangunan dole sai an samu kwamiti na mai zaman kanshi na masu kadawa da ara suke yi su ari yan coci su musu kidan yanzu ya zama al'amari ya ya kai ya kawo yadda kowace kungiya ta yi asusu ta sai gangunanta ta kai mutanenta a musu training suna kada mata waɗannan ganguna kaga babu wani bambanci sannan kuma zaka tara a cikin abubuwan da ake zaka tara da wanda ake ce musu musulmai suna rataye da cross da sunan wai kokarin yin wato taqarub ko tsakaninsu da addinin Kirista ko kuma ga suna ziyartar juna tsakaninsu da Kirista ranar Maulidi da ranar Ashura da ranar Kirsimeti kowa ya kai kowa ziyara kowa ya taya kowa murna irin addinin sa da yake hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga wannan sai dai kai adda a ce nas'alullah al'afiya kuma duk wannan da sunan musulunci wai suke shi wal islamu bari'un min kulli hadha to kaga ashe mu ma nan zamu iya bada labarin kwatankwacin abin da ya bayar ko fiye da haka kuma duk wanda ya san waƙi'in ba zai ce an yi mubalaga ba ina fata mun gane wannan to kaji dangane da yan dariƙa kenan sai ya ce thumma shi'atu war rawafid ar rawafid sai kuma ɗayan bangaren kwandala dan is a two sided abun nan coin kaman kwandala ce aka mai fuska biyu ta nan dariƙa ta can shi'a duk ɗaya ne jama'a domin duka barna ce bata ce ko da kaji dan dariƙa wata rana zaka je yana cewa mu yan dariƙa ne ba ma zagin sahabbai gaskiya ne dan dariƙa ne shi ko bai zagin sahabbai shi kuma ɗan shi'a yana ƙarawa akan zagin sahabbai banda abin da yake na yan dariƙa na bid'a ko to amma duk abu ɗaya ne domin zaka gansu kuma sun haɗe domin yaƙi da asalin musulmai ba su ɗaya ba su yi ba an same su da wannan to kenan kawai shi ɗan ɗariƙa yana da iya limitation nashi iskancin ne iskancin shi bai kai irin iskancin da ɗan shi'a yake ba to da aka zo daidai iya nashi sai tsaya a nan kamar ɓarawo ne da ɓarawon da ke yin sane da wanda yake riƙe bindiga ya fashi duka sunansa ɓarayi amma kowa akwai label na ƙasawa na bushewar zuciya da rashin imanin shi a yayin da wancan mai sane in ya ga an yi hatsarin mota ma hala ba zai iya sata a wajen ba yana da ragowar ɗan tausayi da ɗan adanci ko shi kuma wannan kashewa yake yayi sata a wajen to kaga ashe kowa da label ɗin watin barnarsa amma duka me sunan su barayi duka sunan su barayi wannan suna common noun ya hada su to haka duka sunan su yan bid'a da yan dariƙa da yan shi'a sai da ɗan dariƙa yana da ɗan daga kafa ga sahabbai shi ma wani lokaci ne bai iya fitowa kai tsaye ya zage su amma zagi ne aika kibin tabarkin su kuma kanun su ba su iya addinin musulunci ba kai ka iya shi ma zagi ne kawai ba sa furtawa karare su ce mu muna tsine wa sabai ko muna bara'a da su amma nuna cewa hanya addinin da suke yi ba daidai bane hanyar wasu ƴan baya ita ce daidai shi ma ɗaya yake da zagi Allah ya shirar da mu zaka yace summa shi'atur rawafidu sannan sai ƴan shi'a rafida masu kyamar sabai kenan kazalika har ila yau la yazaluna yufsiduna raq'ata raka'atan kabiratan min biladil muslimina ba su gushe ba suna bata bangare mai girma daga cikin kasashen musulmai bibina il mashahidi wal kibabi wajen gina ainihin wato mashahid wuraren da ake zuwa a kalli ainihin wato wurin da ake zuwa mashahid wato wurin a kabari din kenan ko wal kibab da kuma gina gini akan kabari wa taqdisul quburi da girmama kaburbura ba su daraja wa ahliha da girman mutanen da suke cikin kabari wa nashr bid'a fi dini da yada ainihin bid'o'i a cikin addini wannan ɗan shi'a ba su gushe ba suna yi bata imanin mutane bata addinin mutane lalata al'amarin musulmai a wurare da dama kamar kasashe irin namu kamar kasashe irin Lubnan irin ainihin Suriya a kasar Iraki da Iran da Bahrain da kasar Pakistan India da dukkanin inda musulmai suke yan shi'a suna nan ba su gushe ba suna kawo waɗannan ɓarnatake kenuwa kuma duk wani san tarihin shi'a ya san shi'a babu wanda suka kai wa musulunci ɓarna da gaske mutanen da ke danganta kansu ga musulunci babu wanda ya addinin musulunci ɓarna irin shi'a ku ji wannan da gaske wanda suke danganta kansu da musulunci banda yan waje to babu wanda ya kai yan shi'a yau musulunci ɓarna ai kowa zai tuna karatukan da malam ya akan daula ta ubaidiyya waɗanda mulki da ya kai hannunsu babu irin ɓarar da mutane ba su gani ba karanta tarihinsa a cikin tarihul islam da littafin ainihin doktor sallabi da littafin sirar alamin nubala za ka ga irin irin bala'in da suka sa musulmai a ciki kisa da yanka da sharri da batanci da juya addinin da karkatar da al'umma da abubuwa na barna iri-iri waɗanda suka jawo asar ɗinsu har yanzu musulmai suna fama da su har yanzu musulmai suna fama da waɗannan asar ɗin na munanan ayyukan da suka yi to har yanzu kuma ba su gushe ba suna waɗannan ayyuka Allah ubangiji ya kyauta summan nasiriya wal qaramita sa'annan sai wasu yan bid'an kuma har ila yau sune nasiriya da kuma qaramita al ismailiya hahum lahum wujudun wa atharun yace su ma ga sunan suna da ragowa ana ganin burbushin su kama kanu yaf'aluna fi asr al muallif wa qablahu suna yin barna da munanan ayyuka irin yadda suke yi a zamanin ibn taymiya da ma kafin zamanin su waɗannan qaramita waɗannan zindikai waɗanda suka ta kashe musulmai har a cikin harami har suka zo suna suna izgili suna cewa wai Allah yana cewa wanda khalahu kana amina ina amincin har suka sace hajar al-aswad suka tafi da shi shekarar shi wajen 30 a hannunsu in ba na manta hajar al-aswad suka suka tafi da shi wannan shekarar ba ba aikin haji ba suka dauke shi suka kai shi garin su suka aji da kyar bayan wasu wato dauke ba dadi aka samu aka aka anso wannan hajar al-aswad aka dawo da shi inda yake aka yi ta biki ranar a duniyar musulunci ana farin ciki ana murna duk wannan tarihi ne rubutacce a cikin tarihin musulunci to waɗannan zindikan su ma yanzu akwai ragowar su akwai masu bin aqidar su sai dai mu cikin rangwamen da Allah ya mana babu su anan bamu da irin waɗannan batattun anan Allah ubangiji ya tsaye da su can fa hadhihi awjuhu shubahin kabiratin baina asrina wa asri al-muallif malam nasirul aqal yace waɗannan fuskokin kwatanci ne mai girma tsakanin zamaninmu da zamanin ibnu taimiyya karin manta yana so ya alakanta mana cewa waɗannan muhimmancin littafin nan har a wannan zamanin shine kasancewa duk abubuwan da ibnu taimiyya ya ta ƙoƙarin wayar da kan al'umma game da su to har yanzu fa ana yin su har da ma ƙari haka kenan littafin sai zama mu fi cancanta ma mu karanta shi kenan fiye da zamanin ibnu taimiyya Allah ya shirya da mu sai mala ya ce al-mawdu'u thalithu mas'ala ta uku dangane da bayani a cikin wannan muqaddima shine asaru tashabbuhi alal umma menene tasirin da kamantakekeniya da kafirai da maguzawa yake bari akan musulmai idan mutum ya koyi da kafirai menene consequence din meye abin da wannan zai ja mushi akwai tasiri mummuna da zamu malam zai bayyana mana malam yace laqad halala al muallif rahimahullahu ibn taymiya Allah ya kara mishi rahama ya tsaya yayi bayani dalla dalla akan mene asarar tashabbuhi wa taqlid ta'asirin da kamantakekeniya da kwaikwayo da kafire yake da shi bainal mushabbihi wal mushabbah bihi tsakanin al mushabbihi wanda yake kwaikwayon wani wal mushabbahu bihi da wanda ake kwaikwayon shi al mushabbih zaka yi maba'un kasara ko sai zama ismul fa'il kenan al-mushabbah shi kuma ismul maf'uli kenan mai kwaikwayon da wanda ake kwaikwayo to idan aka samu wannan ainihin aikin na kwaikwayo tsakankani akwai ta'asirin da haka yake bari a tsakankani wal muqallidu wal muqalladu da kuma wanda yake mai ganin abin da wani yayi sai yayi da wanda ake ganin abin da yayi mai kwaikwayo da mai kokarin kamantakekeniya taqlidi ko bin mutum ba tare da ka san me yake yi ba wato da zaran kaga mutum yana abu kama kai irin yanda yara suke yi ma manyan su taqalidi kenan ko irin yanda muridai suke yi ma shehunan su wannan shine taqalidi to al muqallidu shi ma kaman wancan kaman al mushabbihu ismul fa'il wal muqallad kaman al mushabbahu tahlilan ilmiyan ra'iya ibn taymiya yayi analysis yayi bayani dalla dalla a ilmance wanda yake ra'ian bayani mai ban sha'awa yambagi an yakuna qa'ida min qawaid ilmin nafsi wal ijtima wanda ya dace a ce wannan karatun wata ka'ida ce wani theory ne mai zaman kanshi a cikin ilmun nafs a cikin ilmi na psychology wa ilmul ijtima da kuma ilmi na sociology da masu ibn taymiya an sha faɗa mutane sun sani cewa ba malamai ne kawai malamai zalla malamai yan arabiya ba da shi da dukkan yan makarantar shi zaka tarar malamai ne ƙwararru a fannoni na rayuwa da fannoni na addini kwarewarsa a usul fiqh da hadisi da mus'alahu da aqida da jarh wa ta'dil bata gaza kwarewarsa a ilimi na tattali ba bata gaza kwarewarsa a ilimi na geography ba bata gaza kwarewarsa a ilimi na harhada magunguna ba bata gaza kwarewarsa a sanin taurari da sanin duniya ta ainihin aljanu da sanin abubuwa da suke mawara a tabi'iyat haka suke da wannan kwarewa ta ko ina saboda makaranta ce da ta raya ilmomi na salaf ilmomi na magabata su annabi da sabai su kuma manhajin annabi da sabai shine duk wani ilimi da al'umma suke bukata a zamanin su to ba sa bari ya zama su a baya suke game da wannan ilimin a sabai ba sa ba sa jiran wani a ce su ga su musulmai amma likitocin su kafirai ba sa jiran haka yadda suke musulmai to kuma suna da likitoci musulmai suna da nurses musulmai suna da engineers musulmai komai za su yi suna da musulmai masu musu suna da makera masu kera musu makamai masu gina musu gida injiniyoyi masu ainihin yi musu masu ba su shawarwari akan kasuwanci duka suna da musulmai a cikinsu to irin wannan manhajin da su ibn taymiya suka dauka to shine irin manhajin ya zama ya rayu sun yayata shi sun daga shi sun mai da shi irin yadda aka san shi da da aka ga ibnul qayyim ƙwararren likita ne a lokaci guda da yake ƙwararren masanin usul fiqh da aqida da tarihi kuma ƙwararren ainihin wato masanin ilmomin halitta ne in kan da littafin shi na ainihin wato aqsamul qur'an za ga irin maganganun da ya akan halitta in kan da littafin shi na hadil arwah za ga irin maganganun da ya akan mawara a tabi'a abubuwan da suke transcendental ba a iya fahimtar su abstract abubuwa in ka littafin shi da haka suke cike da wannan ilmomin al-imamu zahabi bayan kasancewa shi ƙwararren malamin jarho ta'dil kuma har ila shi ma masanin magani ne masanin tarihi ne ba tarihin musulunci ba kadai tarihin dukkanin al'ummomi haka ibnu kasirin haka ibnu abdul hadi haka duk suke kuma irin wannan manhajin shine fa mala albani ya so ya raya shi a ƙasar nan Allah ya ji kanshi da gafara cewa ya zama musulmai ahlus sunna salafiyya waɗanda suke da sagi da al'amarin musulunci ya zama ba a bar su a baya akan komai ba ya zama yadda suke malaman arabiya haka suke malaman islamiyya haka suke malaman boko haka suke masana harsuna haka suke masana al'adu masana kere-kere masana kimiyya da fasaha irin abin da shi yayi a aikace kenan dan ka kalli malam zaka ba ba kai saka ce wai ga abin da kawai ya iya bi iya wani ba komai da ruwan shi ne to irin wannan shine asalin wato manifestation na irin manhajin salaf game da karatu jama'a kuma an ba mu rike wannan ba ko to an dinga cutar da mu kenan in ka zama kawai kai yanzu abin da ka iya kawai shine kai economics kawai ka iya idan aka fita daga economics baka da ta cewa a cikin rayuwa to kenan za a yi ta cutar da sauran bangarorin rayuwarka waɗanda baka sani ba wanda kuma har sai a iya lakanta maka wani abu wanda zaka je ka cutar da naka ilimin wa anta la tashkur haka in ya zama kai malamin arabiya ne kawai arabiya ka sani baka san wani abu wajen arabiya ba wannan ka yana gaskiya fi kwa cutuwa irin wannan zamanin ko dan dan kauye ma kai ba dinga kallon ka baka yi sama kai magana ba a cikin sau'in ka kai ma kana da ash'uru bin naqas kana jin cewa kai ma baka isa mutum ba kaga kai ka fi kwa malalacewa kenan da ga mal albani yadda ya iya karatun arabiya haka ya iya turanci haka ya iya aikin jarida haka ya iya aikin kwamfuta duk waɗannan abubuwan sai da ya je ya koyi su ya kware akai to ina tuna mana wannan ne dan mu san cewa jama'a har yanzu fa akan wannan manhajin ya kamata mu ci gaba da rayuwa daga cikin mu kowa ya kokari ya zama ya iya wani abu wanda zai zama yana da wato taimako ko abin da zai kare wa wannan al'umma da wannan da'awa da wannan ainihin wato manhaji ma'ana a ce mu ne muke da malaman mu na makaranta mu ne muke da injiniyoyin mu mu ne muke da lauyoyi mu ne muke da yan kasuwa muna da kowa a cikin kowane fanni dan wannan shine kawai zai kare mana amana da kwanciyar hankali da kuma mu je mu kwanta hankalin mu kwanciya mun san cewa wanda zai mana abu kaza bai cusa da mu ba domin irin aqidar mu daya amma duk sanda ya zama misali zamu nemi lauya amma sai mun nemi wani halama dan shi'a ne ko dan dariƙa ne muka san cewa sai ya iya yin wato yayi lagagar haka kawai sai aka da mu a shari'a tun dama yana jin haushin mu halama ya fi jin haushin mu fiye da wanda muke shari'a da shi kaga kenan dole zama da lauyoyi kenan da za su kare mu mun san aqidar mu iri daya haka duk sanda zamu je asibiti ya zama waɗanda zamu kai ma iyalanmu ko mu kai musu rayuwar mu su duba mu wasu batattu ne ko wasu zindikai ne babu mamaki ma sai mu wani allura ya mutu kawai shikenan shi dama wannan shikenan dama suna neman hanyar da za su kashe shi ba su samu ba gashi sun same shi a kwance a garin su kawai su mai wata allura su ce ya cika ne ana yin irin wannan ba su ɗaya ba su biyu ba ina ba ta jama'a mun gane wannan to da haka waɗannan mangan da ibn taymiya yayi idan ka karanta abin da akwai abin da ake cewa law of similarity a cikin ilimi na ainihin wato psychology zaka ga kusan gaba ɗaya waɗannan maganganun ibn taymiya da su din ne dai kanunin tashabu yaya mutane suke kama da juna me yasa mutane suke yin shigege ga wanda suke kama da juna me ke sa yanzu idan ka tafi wata ƙasa kana cikin yawo a wani gari a ƙasar turawa ko asiya can sai ka hangi wani da irin shigarka ko da ba mutumin najeriya ba ne kawai sai ka gan shi da irin shigarka nan da nan za ka ka nemi hanyar da za ku yi hulɗa da juna me ke sa idan aka je kun wani taro da za a je wani babban wa'azin ƙasa sai ga masu tsire duk sun yi layi a wuri ɗaya me tsire ba zai je shiga cikin masu sai da shadda da da abin nan ba zai je shi ma kawai sai ka ga ya bi layi a gun yan tsire ba tare da fa an sa wani signboard an ce nan ne stand ɗin yan tsire ba sai ga kuma sun saba da junansu me ke sa mutanen da suke da shekaru kusa da juna za ga automatically suna da iya sabo da juna me kisan ka ji anguwa sai ga kowace majalisa ta mutanen da suke peer group ne a shekaru ta dattawa daban ta matasa daban dan me yasa wani matashi bai zuwa ya shiga cikin dattawan nan idan idan tawagar kaji suka taho ba za ka ga akuya guda daya a ciki tana bin su ba za ka ga tawagar awaki daban tawagar kaji daban tawagar agwagi daban ko wannan shine nazariyar da suke tattauna a cikin abin da ake cewa qanunut tashabuh theory of similarity wata wata wata wato wani abu ne Allah ya halitta wanda ba za ka iya analysis din shi yake ba wanda yake jan abubuwa masu kama da juna su kusa da junansu kana cikin yawonka a wani wuri can kana sabgaka ka je kasuwanci ko yawon gantalinka ma ka je kana ganin wani da wando dagagge sai ka ji kawai wannan dan uwanka ne sai ka fara tunanin ka ji a ina ya koyi daga wandon shi ya aka yi gemun shi irin naka da kun fara magana kuma sai kuna fahimtar juna saboda al'arwahu junudun mujannada ko kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim da kuma riwaya ta ainihin a abu ya ala wadda take da kissa cewa wata mata daga makka mai barkwanci ko ta yi hijira ta zo madina sai manzo Allah ya ji labarin ta samu masauki a gun wata mata mai barkwanci irinta ma'ana ba ta nemi kowa ba sai irinta ko kuma automatically kawai ta game da wata irinta kai ma yanzu kana zuwa wani gari baka san kowa ba za ka fara tunanin za ka samu yan izala na za ka samu yan salafiya na za ka samu hausawa da makamantansu idan inda babu hausawa ne da wani zai maka kalma kwaya ɗaya ta yaren hausa kana yawa a wani supermarket a london kawai sai ka ka samu dan uwa ko da ko in ya muri ne fa ya koyi hausa a can ya zama dan uwanka saboda kowa da wani abu da ya kama da juna ko to duk wannan sai da ibn tamiya ya tsaya tattauna matsalar nan game da cewa in kana kwaikwayon kafirai to haka zaka ga tilkaiyan kawai kana bin hanyar su baka sani ba saboda ƙa'ida ce ilahiya haka Allah ya tsara mutane kuma za mu gani a aikace haka duk mutumin da yanzu kaddara bahaushe ne ko ba ce ko ba nufe kowaye mutumin arewa bahaushe musulmi sai ya rayu a cikin ainihin turawa shekarar shi goma sha biyar ashirin a cikin ƙarshen turawa kuma bai kasance mutum ne mai aƙida kyakkyawa ba gama garin mutum ne sai ga ya waye gari gaba ɗaya ya watsa da duk wata al'adar shi ya kamata su yare irin nasu sutura irin tasu abinci irin nasu tunani irin nasu Allah ya kiyaye in bai sa abu makoma ma irin tasu domin za ga abubuwan da kake ganin su da girman daraja kake ganin su muqaddasat shi baya ganin takadisun su bai ganin daraja abubuwan da kake gani da daraja da ka ce da ranka ya ɓaci saboda an ce wasu 'yan jarida suna suka annaba a ƙasar turawa sai ce to menene ai 'yanci ne kuma sai ku fito ku soke su saboda bai san daraja annabi bane sallallahu alaihi wasallam irin yadda kai ka sani kuma an sa mashi tunani game da irin tunanin su dinnan to haka dai abubuwan suke kasancewa kamar da zamu zo mu ga ibn tamiya zai waɗannan bayanan dalla dalla insha Allah sai mala yace wa qad sabata zalika bi qaulir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan ya tabbata da faɗin manzon Allah da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da wasu mutane to yana cikin su za a zo a ci a ji takrijin wannan hadisi a nan gaba insha Allah wannan hadisi kamar da muka faɗa wancan ɗayan yana ƙara mishi ƙwarin gwiwa al'arwahu junudun mujannada akwai kuma yin alƙur'ani da suke nuna haka kamar faɗin Allah da yake cewa idan nufus zuwijat da kuma cewa alkhabithatu lil khabithina wa tayyibatu lit tayyibina ko haka ko a Hausa ana cewa sai hali yayi daidai ake abota bature ma yakan ce birds of the same feather flock together tsuntsayen da suke da gashi iri daya to suna tashi su yi wasa ne wuri daya za ga tantabaru daban hasbiya su ma daban suke nasu wasan cila kowa daban kowace tsuntsuwa tana bin irin tsuntsayen da ke da irin halittar ta ne to haka dai haka dai al'amarin yake a cikin ainihin rayuwa haifu bayyana wa akkada annal musharaka bainal mutashabihaini fil hadi adh-dhahir inda ibn taymiya ya bayyana kuma ya karfafa bayani akan cewa kamantakekeniya tsakanin masu kwaikwayon junansu tarayya tsakanin masu kwaikwayon junansu fil hadiyi zahir a cikin shari'a ta bayyane wa huwa al-mazhar was suluk shine wato abinda ake iya gani da kuma halaye ko al'adu ko salon rayuwa labudda an turifa bainahuma shu'uran wadihan bitaqarrub babu makawa dole ta haddasar da wato ji a jika a bayyana cewa suna kusa da juna wa ta'atuf suna iya ainihin ba junansu uzuri suna iya fahimtar junansu so junansu wattawad suna iya kaunar juna ma'ana ba zai yi ka dinga sa sutura turawa kawai ka ce wai kai iyakacinka da su sutura kawai ba ko ka dinga cin abincin kafirai ka dinga yin irin cin abincin kafirai kamar ci da hagu ci babu bismillah ci babu kakkautawa ka ce kuma iyaka abin da kake koyo game da su kenan ko ka dinga sauraron kiɗe-kiɗen turawa kafirai ka ce ai kai iyakarka da su kenan ba za ka sani ba a hankali sai ka ji ƙauna tana shiga cikin zuciyarka game da su fiye da ƙaunar da kake wa musulmai ƴan uwanka fa idza hadatha anna musliman tashabbaha bi kafirin idan ya wayi gari aka samu musulmi yana kama da wani kafiri fi mazhari a cikin abin da ake gani na abin da musulmin ke yi wa adatihi da al'adunsa wa sulukihi da take-takensa wa lugatihi da harshen da yake magana da shi aw shay'in min zalika ko wani abu daga cikin waɗannan abubuwa fa innahu la budda an yurisa bainahuma shu'uran bittaqarub wannan zai sa a fara tunanin sun yi kusa da juna wal mawadda da kuma ainihin kaunar juna wa hadha ma shahida bihi alwaqi'u wannan abu ne da rayuwa take tabbatar da shi fadlan an bayanin shar'i iban da ma bayanin da shari'a ta yi wa muwafaqatul aqal da kuma dacewa da hankali wa qadiman qalu tunda mutane suna fada suna cewa inna tuyura ala ashbahiha taqau su tsuntsaye suna yin kwamba ne a bisa wanda suka kama da su shine dai irin wancan na turawa da ake cewa birds of the same feather flock together wa hadha masalun sahihun wannan karin magana ne ingantacce yuwafiqu sunnatallahi fi khalqihi ya yi daidai da sunnar da Allah ya halarci ainihin halittunsa da ya ce alhabifatu lilhabifina wattayyibatu littayyibina a gani lalatattu ko masu wanda suke habifi mugun abu ko to na mugun abu ne mugun miji na mugun mata ne mugun aboki na mugun aboki ne haka wattayyibatu littayyibina abubuwa masu kyau na mutane ne masu kyau mutane masu kyau suna auren mutane ne masu kyau mutane masu nagarta suna abota da mutane ne masu nagarta haka dai haka dai kaga ya dace da sunnar da Allah ya halicci mutane akai da tsarin da Allah ya ainihin wato sanya halittu su rayu akai wa bada an qarara al muallif hadhihi al qa'idata qa'idata ta'affur al muqallid bil muqallad yayin da ibn taymiya ya gama tabbatar da wannan ka'ida ka'ida nuna cewa wato wanda ke kwaikwayo yana ta'asirantuwa da wanda yake kwaikwaya liyubayyana asarar tashabbuhi ala aqidatil muslimina dan ya nuna hadarin da ke kan wato musulmai dangane da kwaikwayon kafirai wa dinihim da hadarin da addinin musulmai ke ke fuskanta idan suna kwaikwayo da kafirai daraba lidhalika amsalatan waqi'iyya sai kuma ibn taymiya ya buga misalai na aikace yudrikuha kullu aqilin basirin duk wani mai hankali wanda yake da lura zai iya gane waɗannan abubuwa fa yaqulu sai ibn taymiya yace innal musharaka fil hadi adh-dhahir lalle kama da juna da mutum zai yi kokarin wato ya musharaka da kafirai a cikin shari'a ta bayyane turisu tanasuban wa tashakulan bainal mutashabihaini tana gadar da ainihin wato kama da juna da yin mushakala da yin kama da juna tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ko waɗannan mutane guda biyu da wanda ake kwaikwayo da wanda yake kwaikwayon wani yaqudu ila muwafaqati ma fi al akhlaqi ko wal a'mal zai ja mutum zuwa ga dacewa da abin da ke cikin halaye da ayyuka wa hadha amrun mahsusun ibn taymiya yace wannan abu ne da ake ganin shi karara fa innal labisa labisa li thiyabi ahli ilmi yace alal misali mutumin da yasa sutura irin ta malamai masalan yajidu fi nafsihi naw'un dimamin ilayhi sai ya dinga ji a jikin shi shi ma kaman yana kaman ya shiga tawagan malamai idan an saba ganin malamai da wata shiga ta musamman to ran da duk wani jahili ya samu kanshi a cikin wannan shiga sai ya ji kamar shi ma malami ne ma'ana sitirar da malamai suka saba sawa shine sitira iri kaza kamar anan kasashen namu an saba ganin malamai suna saka babbar riga su saka alkyabba su yi rawani da makamantansu ko to idan wani jahili ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayin tun mutane suna zaton malami ne shi ma zai fara zaton shi ma malami ne haka ko da wurin taro ne aka je aka ce ga kujeran manyan malamai sai wani jahili bisa tsautsayi ko wani yanayi sai aka ba shi ma wuri ya zauna a wajen shi ma sai dinga jin kamar malami ne shi idan ka ka san yadda rayuwa take ka san haka ko idan aka rage maka hanya a wata babban mota baka saba shiga ba ka zauna a baya ka ji AC ana dan tafiya kilomita ɗaya kawai sai ka kama kana kallon mutane aka gefe da gefe kana jin kaman kai ma mai kuɗi ne yanzu ma'ana tash'ur bi naw'in dimamin ila ila ahli sarwa ko ba haka abin yake ba da za a samu wata kirista ta shigo angon musulmai ana rikici shikenan sai wasu musulmai suka bata hijab suka ce gashi ki sa ki fita daga angonan lafiya lau idan ta saka a yawan nan yanayin za ka ta mata fata kai irin ta ustazai mata tana bin gefen hanya tana yi mutane sallama da ita ma tana jin kamar ita ma ustazi ya ce ba haka bane jama kaga alwaqi yuthbitu hadha shine sai ya ce wallabisu lisiyabil jundi almuqatila wanda ya sa suturar sojoji masu yaki sojoji wanda suke zuwa yaki masalan ya ji fi nafsihi nau'u takhalluqin bi akhlaqi zai ji a jikin shi kamar shi ma da wasu dabi'u na sojoji ba gani yara an sa musu kayan sojojin nan da ake siyowa daga makada sai yaro ya tafiya yana fareti ko dan yana jin kamar daga sai shi soja ne yanzu to haka dai sai ya ce wa yasiru tab'uhu mutaqadiyan lidhalika sai ya ce kuma ɗabi'a shi za ta zama tana hukunta haka duk wannan maganganun da ya ɗauko daga can gaba za a zo a ji su to kaga gaskiyar abin da yake faɗa cewa ibn taymiya ya warware matsalar nan yadda baka yi saka ce baka fahimta ba kuma baka yi saka ce baka san hukunci ba domin zai maka misalin da dole sai ka gane misalin ga nan a bakin kofar gidanka misalin wa min nahiyatin ukhra ta wani bangaren kuma yushiru al-muallifu marratan thaniya ibn taymiya ya ƙara ishara karo na biyu ila anna tashabuha adh-zahiri cewa kamantakekeniya a bayyane fi ziyi wa shakli a cikin azziyu shine kaman uniform kenan sutura wanda ake sakawa don wani aiki na musamman wa shakal da kuma tsarin abin da ke bayyana wa suluki da halayya wal adati da al'adu labudda an yurisa nau'a mawaddatin wa muhabba dole ya sa ma mutane wani nau'i na kauna da so wa muwalatin da kuma ainihin muwalat jibinta juna bainal mutashabihaini fil batini tsakanin waɗanda suke ainihin kama da juna ɗin nan a ɓoye ma'ana tun kana shiga sutararsu kana yin irin take-takensu a bayyane a can ɓoye a zuciya kuma sai ka ji ka fara ƙaunarsu ka fara ganin kimarsu da darajarsu sai ce min huma yusamma inda ulama'i inda ulama'in nafsi Allah shu'ur mutum zai samu kanshi da irin abin da malaman ilmin nafsi malaman psychology suke ce ma Allah shu'ur shine unconsciousness akwai wani yanayi da suke cema unconscious behavior a ɗabi'ar da mutum zai yi ko al'adar da mutum zai yi ba tare da ya sani ba ba tare da ya sani ba yau da gobe yau da gobe har ya dinga yin abin da bai san ma'ana ba da niyya yake yi ba amma zai samu kanshi yana yi shi suke classifying a wannan karkashin wannan ainihin abin nan ku tambayi su malam shaibu sune suke psychology da yawa da da ina Idris Idris Dogara sune masana psychology yan social sciences ko za su fi bayyana muku wani abuwan dalla-dalla kama anal mahambata aidan fil batini kad turis tanasuban wata shakulan fil zahiri kamar yadda kauna a tsoye ita kuma takan hukunta wato dacewa da juna da yin mushakala a zahiri ma'ana ko dai ka fara yin mushakala da su a zahiri sai ka kaunace su a batini ko kuma ka fara kaunar su a batini kuma za a ga kana mushakala da su a zahiri duk wanda kai sai ya haifar da ɗayan ko dai ka yi shiga da biyewa al'adun kafirai a zahiri to kana nan baka sani ba za ka fara ƙaunarsa a baɗini ko kuma in ka da munafurcin ƙaunarsa a baɗini baka sani ba za ta bayyana a zahiri duka biyun suna faruwa ma sha ba haka ne ko na'am eh na'am eh kwarai kwa eh kwarai kuwa irin makarantu da ake yi yanzu sai kaga makaranta ta musulmai ce ma wata amma an saka uniform wanda yake matsatse mata da siket dangalalle da makamantansu da sai ji har malamu ma sai a sa musu ka'ida a ce su ma dole su yi irin wannan shiga dole su yi dinga dressing corporate dressing ake cewa ko ba za ka sa kayan ka na al'adu ba to shikenan me yasa haka saboda idan malamin aka bar shi ci gaba da shigar da ya saba ta al'ada shi ta addini a ce ‘yan mata da suke ɗagagge ke ko malama da zumbulelen hijab har da niqab kaga an samu contradiction za ka canza yaran za su samu wato sadma a cikin tunaninsu cewa to suya suke shiga haka malaman su kuma ba haka ba kamar yadda makarantu irin waɗanda malamai suke shiga ta kwarai ɗalibai ke shiga ta kwarai kamar irin namu na nan yanzu in ka zo nan albani science academy in ka sake wandon ka ya wuce na sunna to ka shiga uku hannun yaran da ba ruwansu kawai za ka zo yaro kawai amma kuma hadisi ne kawai sai ga wanda shi ma bai ma da wannan kokarin takazan din to yana yana da dan dagewa ta haka ta sama ya dan yin da sun mu'amalu sun makafaru inda ya zama lafiya da yaran ba dan ya tsoron Allah ba ai kowa zai iya shi da wannan ko to wannan yana faruwa a aikace to to shine malam yace fal muslimu alladhi yatashabbahu bil kuffari musulmin da yake kama da kafirai bi ayyi nau'in min anwa'i tashabbuhi adh-dhahir da dukkanin wani nau'i daga cikin nau'in kama ta zahiri fi libasihi kama a cikin suturarsa aw adatihi ko a cikin al'adunsa aw harakati ko a cikin mamotsawa da yake fa inna zalika fil galibi yadullu ala annahu ladayhi shu'urun batini in lam yujahir bihi bi mawaddatin man yatashabbahu bihi wannan yana bayyana cewa ne bisa galibi wannan na nuna cewa ne yana da wani tunani a boye in ma bai bayyana shi ba tunanin cewa yana kaunar waɗannan da yake kama da su fa inna tashabbuha inna ma yasduru an ijabin domin kama da mutum tana tasowa ne idan ya burge ka wa ihsasin bi tafawuqil akharina alayhi da kuma jin cewa wannan ya fika sai ka zama subjugated sannan zaka koyi wani sai ka zama abin yana burge ka sannan zaka koyi su amma abin da bai burge ka ba ba zaka koyi shi ba ku duba ku gani jama'a a aikace irin abin da malai dinga faɗa wani lokaci can yace mutane su daina kwaikwayon abin da yake amma mutane sun daina mutane ba su daina ba saboda yana burge su ne kuma suna son mutumin da ke kwaikwayo kuma sun san yafi su ne da haka mutane ba su daina ba ko da yace wani za ga hakarin hular shi irin ta mala albani ne Allah ya ji kanshi da gafara wani in ya kara wata sutura a jikin mala albani shi ma sai ya danka irin ta ko da zai sha wahala ko style din aiki ko to saboda ka'ida ce dabi'iyya shine mutane suna kwaikwayon waɗanda suka burge su da wanda suke ganin suna sama da su ina fata mun fahimci wannan me yasa ka ga munan kasashen Afirka da aka mana mulkin mallaka tunda mun haƙura mun ce turawa sun fi mu sa muke kwaikwayon su kisa muke yin irin al'adunsu muke irin yarensu muke yin duk abin da suke musamman na banzan ko amma akwai ƙarshen da an musu mulkin mallaka irin yadda aka mana amma ba su yi turawa sun fi su ba da aka ba sa kwaikwayon turawa kalli china ka gani kalli india sun koma suna aiki da yarurrukansu sun ci gaba da bin al'adunsu irin abincin da suke ci irin da suke sakawa ba su gushe ma suna jayayya da turawa a maidani na ainihin siyasar duniya saboda ba su yadda an fi su ba ba su yadda da wannan kaskancin ba mu fa da muka yadda shikenan komai sai mu ce sai yadda suka yi komai sai mu ce sai abin da suka ce mana ne syllabus din karantawar mu nasu ne yaran da muke amfani da shi nasu ne abincin da ake ci nasu ne komai nasu ne in baka irin nasu ma baka burge ba ko style zaka yi na gida ko na wani karantarwa ko na wani abu ko na me in baka irin na turawa ba to kai banza ne saboda mene mun yadda da wannan kaskantuwar lokacin da musulmai suka je suka kai musulunci andalus da turawa suka yi da sun kaskanta sai da suka bi komai na musulmai har sutura har sunayen ƴaƴansu har irin al'adunsu har abincin da suke ci har addinin sai da suka koma irin na musulmai suke kuma har yanzu akwai bakaya na asar din waɗannan abubuwan Andalus a Spain da ainihin Portugal da wani bangare na Faransa har yanzu ka ji su da ragowar irin waɗannan al'adun saboda mene saboda lokacin da musulunci ya zo sun yadda musulunci ya fi al'adunsu kyau ya fi addininsu kyau ya ɗaukaka a kansu to wannan ma duka ƙawa'id ne ɗabi'iya malam yana so ya tabbatar mana da cewa ne in ka sake fa ka fara shigege wajen kwaikwayon kafirai to karka ce kwaikwayon zai tsaya kawai akan wai zaka ci irin abincin su kadai ko zaka yi magana da harshen su kadai ko zaka sanya irin sitirar su kadai ba za ka ankara ba sai ka zo kana bin irin aqidar su sai ka zo kana bin irin tunanin su sai ka zo kana bin irin fahimtar su to kuma wannan shine hadarin game da addinin ka da al'adarka da aqidarka da makomarka ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu ثم يضرب المؤلف لما ذكره مثلا آخر من واقع الناس فيقول sannan ibnu taymiya ya ƙara buga wani misali daga ainihin wato abin da yake waki a cikin mutane sai ya ce la wajtama rajulani fi safari da zaka tarar da wasu mutane guda biyu sun hada kan hanya wata tafiya aw baladin garibin ko su samu kansu a wani gari inda suke baki wa kanat bainahuma mushabaha fil amama sai zama sun ga sun yi kama da juna a wajen rawanin su aw thiyabi ko sun yi kama da juna a cikin suturarsu aw sha'ari ko irin gashinsu ɗaya awil markubi ko abin hawansu iri ɗaya wani hau zalika ko makamancin wannan lakana baina huma min al-ikhtilafi aksara mimma baina ghairihima da zaka ga sun yi sun saje da juna sun fahimci juna fiye da fahimtar da zasu fiye da fahimtar da zasu da zasu yi wa wasun su shine dai kamar da muka ga misali kana cikin yawo a wani gari can da ba ƙasa Hausawa ba kadara ka je wani gari can a wata duniya daban ba kasar Najeriya ba kasar Afirka ba kawai kana cikin tafiya sai ka hango wanda hula kube irin taka zaka ka tafi da gudu ka je ka ga wannan waiwaye ka san cewa to lalle din da aka yi wannan naka ne haka ko da ainihin wato a abin nan ne kana cikin wani wuri ka je siyayya a wani shago a birnin London kawai sai ka ji wasu a ɗayan kanta din suna Hausa dole ka leka ga su waye waɗannan kaga ƴan uwa ko daga nan za ku kulla zumunci da kawance saboda ka ji masu maga da irin yaranka inda ba ka saran zaka ji to haka dai haka dai abun yake haka ko da abun hawa ko da abun hawa ne kake da shi irin na wani sai kaga kuna fahimtar juna saboda akalla zai iya baka zaka iya tambaye shi wani irin juye yake yi ko wani irin matsala mota take bashi ko za ku fahimtar juna fiye da wanda ba kwa da irin abun hawa irin irin shi ma'ana yanzu mai roba roba da mai roba roba baki da baki za su fahimta juna fiye da mai roba roba fari hala misali kenan ko to su kuma su roba roban nan guda uku za su fahimta juna fiye da kuma mai keke a cikin su haka fiye da mai mota saboda haka abubuwan suke da shekaru da ɗabi'a da halaye da al'adu da gari da irinsu in kana zaune a gidan cin abinci da ake ci abinci da yawa kowa na ci abincin shi daban-daban daban sai kaga wani ya kai ga irin wanda kake ci sai kaga wani ya zo da irin shi yana ci sai ka kun fara fira saboda ranku na san abinci iri daya kuma watakila sanda ka ɗauko irin abincin daga inda ake ba da abincin idan ka duba can sai ka ga wani gashi yana cin irin naka sai ka ga gara ka zauna kusa da shi saboda ya yi kama da irin abin da kake ci duk waɗannan yana so ya fahimtar da mu ne asasiyat na kama da juna da suke faruwa tsakanin mutane ko shine sai ya ce wa kazalika tajidu arbabas sina'ati dunyawiyya haka zaka ga wato masana sana'o'in duniya sun fi kama da junansu da ga kowane sa da ƙungiyarsu ku ƙungiyar makera ku ƙungiyar likitoci ƙungiyar mahauta ƙungiyar masu sai da rake ƙungiyar masu haya da ataba ƙungiyar masu haya da keke na kowa da ƙungiyarsu ko kuma sun fi kama da junansu ƙungiyar masu makarantun private kowa saboda arbabu sina'at ne suna da itilafi tsakankanin junansu ina fata mun gane wannan sai ce ya alifu ba'dhum ba'dha suna fahimtar junansu suna jibunta junansu ma la ya alifuna ghayrahum ba irin yadda suke kin fahimtan wanda baya cikin su ba hatta inna zalika yakunu ma al muadati wal muharaba hakan yana faruwa kuma koda tsakanin su akwai wata gaba ko wani sa'in sa da juna ta iwa yanzu da ƴan makaranta kaza da ƴan makaranta kaza private ba a shiri amma kuma sai kaga suna cikin kungiya ɗaya ta malaman private ta masu private school sai su je su hada ta kuma su dawo su ci gaba da gaban su wani da wani suna da sana'a iri ɗaya kuma suna suna rivals da juna saboda kowa yana ganin ɗayan ya tare mai amma kuma sai su haɗa a ƙungiyar wannan sana'a don su kare interest ɗin sana'a gaba ɗaya ko da akwai gaba tsakanin su haka ta kan faru ba ka ganin mata suna da wani club na mata masu kishiyoyi wataƙila kun san wannan duk wanda za a yi mata kishiya sai ga waɗannan sun zo sun zo sun zo danne mata kirji ita ma an shiga ta cikin wannan club ɗin na mata masu kishiyoyi haka duk wanda ku ba ta da kishiya to ba a barin ta shiga wannan kungiya ita ma ba ta je ba ta kai kanta ba kamar yadda ga maza su ma suna da irin wannan club din na mata na maza masu mata fiye da daya tun da kake da mata fiye da daya sai ka ga ana ana itilafin ka a cikin wannan kungiya ana nuna kai ma ka zama dan uwa a cikin ta ko ba haka bane jama'a Allah shi kyauta summa yaqulu sannan ibn taymiya yace fa idza kanatil mushabaha fi umurin dunyawiyya in ya zama wannan kama da juna ana samun shi a al'amuran duniya kuma ya zama turisul mahabbati wal mawalat kuma yana gadar da kauna da jibuntar juna fa kaifa bil mushabahati fi umurin diniya to ina kuma ga al'amarin addini in ya zama yanzu akwai kungiyar zawarawa waɗanda suke kare yancin zawarawa duk wanda ba zawara bace ba ta shiga wannan kungiya kuma ba za a yi mata wannan taimakon da ake juna ba ko kaga abun duniya ne amma wannan ya haifar da suna taimakon junansu suna wa junansu suna dafa junansu asiri ko to ina kuma ga abin da ya shafi lahira kenan abin da ya shafi makoma ashe kaga yafi cancanta da ya zama zai haifar da haka fa inna iqtida'aha ila naw'in min al-muwalati akthar wa ashad ifda'aha wannan abu na lahira ya jawo mutane zuwa ga muwalat yafi tsanani kuma yafi yawa ma'ana yanzu yadda idan kana cikin kungiyar masu saida rake misali za ka ga kana tsakaninka da masu sai da rake kuna da mitin da kuke kuna fahimtar juna kuna kare yancin junanku ko to a lokaci guda kuma kai da kake sai da rake nan kuma ka danganta zuwa ga kungiya ka ta addini za ga irin mutuncin da kake ganin yan kungiyar ka na addini da kake kare yancin su yafi fiye da da kake ganin mutuncin waɗancan masu raken ma'ana addinin zai fara zuwa da interest ɗin shi kafin sana'a ka ko ba haka bane yanzu dukkan mu na ma da wasu sana'o'i ko su kungiyoyi da muke da alaka da su amma a wurinmu ba su da muhimmancin da salafiya take da shi da addininmu da aƙidinmu da yake da shi wataƙila wani memba ne a Nigerian Bar Association wani memba ne a ASU wani memba ne a NRUTW ko wani memba ne a ƙungiyar mahauta haka haka amma kasan wannan membership din da yake da shi a can bai kai kaunar da yake waɗancan ba ta kai kaunar da yake waƙi da shi ɗin nan ba ba haka bane jama'a haka dan fitiyanu shi ma idan yana memba a waccan kungiyar to kungiyar bata kai muhimmanci a da shi ba ashe kaga kauna da taimakon juna a kidance yafi tsanani to ashe dole ka kai takaran dan fiye da komai a cikin aqidarka suwa zaka kaunata a kidance suwa zaka kama da su a kidance ina fata mana gane wannan ainihin analysis da ibn timiya yake mana sai ya ce wa alaihi a ƙarƙashin haka fa mushabahatu ahlil kitabi wal aajim wa nahwihim kamantakekeniya da kiristoci da yahudawa da maguzawa da makamantansu labudda an turifa inda muslimi nau'a muwaddatin lahu babu makawa dole wannan ya haifawa da musulmi wani nau'i na ƙauna gare su au hiya alal aqalli madhanatul mawadda ko kuma aqalla a ce wannan wani wuri da ake tsammanin kauna ta fitowa fatakunu muharrama min hadha alwaji saddan lidari'a ko da iyakar wannan ne sai a ce kama da kafirai da maguzawa haramun ne karkashin babi na katange kofar barna shi kadai sai sa haramta wa hasman li'adati hubbil kafirina dan kuma a yanke al'ada ta kwaikwayo da kaunar kafirai walwala ilahum da jibuntarsu fadlan an kauniha muharrama min wujuhin ukhra bayan kasancewa wannan abu ya haramta wasu fuskoki daban bin nususil warida wa ghairiha ta nasoshin da suka zo da kuma wasu abubuwa daban walaysa hadha min khasa'is asl al muallif malan nasir al aqal yace to wannan kamantake ne da ta bayyana da ta'asirin ta mummuna ga musulmai bai keɓanci zamanin ibn taymiya ba kama ya tawahhamuhu ba'dun nas kamar yadda wasu suke riyawa bal huwa sunnatullahi fi khalqihi fi kulli zamanin wannan wata sunna ce da Allah ya tsara halitta a kowane zamani da ko fi kulli makani wa kulli makani da kowane wuri wa ala ayi halin da kuma kowane yanayi fa inna wa ala ayi halin fa inna fi asrin alhadir yace to a takaice dai jama'a a wannan zamanin da muke rayuwa zamanin nan na yau ragama ikhtilat al-umami bayan duk da yake al'umma sun cakuɗe da juna wa taqarubil masafati an samu nisa ya zama kankani ne wuri yayi zama babu nisa tsakanin mutane wa tughyanil habara da kuma cewa wayewar kai ta yi dagawa ta ta mamaye al'umma wal madaniyal garbiya da kuma irin ci gaban da ake cewa al madaniyal garbiya western civilization ci gaba irin turawan yamma alan nasu duk waɗannan sun mamaye mutane da ana raye ne kowa na rayuwa a wani wuri daban bai san inda ɗayan yake ba yanzu ko nisa ya zama babu shi tsakanin mutane ko ina ya zama kusa da ko ina saboda hanyoyin sadarwa da ƙarin ci gaban garuruwa da ci gaban zamani sannan al'umma sun cakuɗe da juna da wuya ka samu wani gari na zallan mutane iri kaza in banda ƙauyuka ko wasu wurare kaɗan ko ina an cakuɗe akwai musulmai akwai arna akwai farare akwai baƙaƙe akwai kowaɗanne irin mutane da kowane irin aƙidu da kowane tafarki a duk inda mutane suke rayuwa kaga shine ikhtilatun nasu kenan da kuma samun da mutane suka yi karkashin wato dagawa mamaya da tunani da mazhabi da fahimta da wayewa kai irin ta turawa ta mutane inda mutane suke wayewa kai irin ta turawa ta riga ta musu dagawa ita ake kallo a matsayin wayewa ko duk da haka malam yace wa ma yahdithuhu wa ma yahdithu zalika min taqlilil tamyiz da abinda kuma haka yake fararwa na ƙarancin iya bambance bainal umami wa shu'ub tsakanin al'ummomi da mutane da da dangogi idan ka shiga wurare irin irin waɗanda suke ake ganin su a matsayin wato abin nan urban societies wurare irin Kaduna irin Abuja irin Lagos Port Harcourt zaka yi tayawo a cikin gari baka iya gwamnati waye musulmi waye kafiri saboda kowa shiga iri ɗaya yake shiga da kafiri yake musulmi na yinta kai ko anan kusa in ka shiga campuses na university da sauransu sai ka ga ka ci karo da mutanen da kake tsammanin kafirai ne ashe musulmai ne ko da kake tsammanin musulmai ne ashe kafirai ne saboda babu bambancin shiga babu bambancin yare wata wata ta yi Hausa sai ka ji ashe ba katsiniya ce ko ba zazzagiya ko mutumiyar daura ko mutumiyar azare ko makamancin shi amma a shigar tafa zaka dauka kafira ce yar fatakul ko bayelsa haka sai an kira sunan wata kaji an ce Aisha ko Hafsa ko Maryam ko sunan wani kaji an ce Ahmad ko Muhammad ko Isa ko Rabi'u ko wane ne san zaka fara tunanin musulmi ne kun ka ganshi a masallaci shine akwai karancin tamyizi tsakanin musulmai anan ma kenan to balantana kuma kashe kasashen turawa kai da ma kasashen larabawa ko Egypt kaje ko Tunisia ko Dubai ko Iraki ko Kuwait ballantana ka tafi kasashe irin su Ingila ko Faransa ko jamus ko makamancin haka ko kuma kasashe irin na america zaka tara mutane ba a iya tamyizin tsakankaninsu saboda sutura ɗaya iri ɗaya suke sakawa irin yare iri ɗaya suke magana da shi kowa ya aske gemun shi kowa ya ja wandon shi ƙasa kowa kaza duka inda zaka je yanzu a sahun masallacin juma'a in an miƙe ana ƙarƙa mata sala ka kalli duk wandunan sahun da ke gaban ka ce ga gabaki ɗaya wandunan mutane jan ƙasa suke sai dai a masallacin mu nan kawai walhamdulillah mu din ma nan yanzu ai mu nawa ne saboda ai mutanen gari ba sa zuwa sallar nan wajen ba da haka suke amma mutane su wannan mulahaza in ka je sallar juma'a in ana ta da iqama ka kalli wandunan mutane duka musulmai ne amma da wanda da wandunan kafirai gabaki daya wataƙila har da limamin wandan kafirai gare shi wandan yan wuta ko to in kawai ga kuma ka kalli haɓa mutane sai ga kuma kowa babu gemu kowa ya share kaga ba ba za a gane waye musulmi waye kirista ta sima ba waye kafiri ba haka in ka fito kasuwa idan ka shiga banki idan ka shiga asibiti zaka tara kowa shiga kafirai kowa al'adar kafirai ba wanda zai maka sallama sai in ya san ka daga cikin alamun tashin kiyama ko ko an ya ganka good morning ne ko hi ko waye na ba gane musulmi shine karancin abubuwan da ake iya tamyizi tsakanin musulmai da kafirai sai muna rayuwa a cikin wani zamani mai mugun hadari fa Allah ubangiji ya shirye da mu to mala yace duk da wannan illa annana nadriku bi wuduhin nudriku bi wuduhin sai dai muna ganewa a bayyana cewa anna tilkal fi'ati minal muslimina cewa waɗannan daga cikin musulmai allati tatashabbahu bil ifranj wanda suke kokarin kama da ifranju ifranju sune franks asali ma'anan kalmar kenan da turanci franks f r a n k s sunan wata kabila ne daga cikin kabilun turawa amma daga baya ya zama suna gama gari kawai in an ce ifranj to kawai ana nufin dukkanin turawan yamma amma da kabilu ne na musamman irin su britons irin dutch irin ainihin algul irin alqut kenan waɗannan mutanen ƙasar andalus irin anglo-saxons mutanen ƙasar asali mutanen ƙasar almania jamus kenan wanda suka kaura suka dawo ƙasar ingila suka zauna da britons asalin mutanen ƙasar birtaniya to da su ne ake haɗawa a ce franks kamar yanzu ne aka ce ɗan arewa kaga da arewa kabilu ne daban-daban ko ko aka ce bahaushe wataƙila duk ɗan arewa a matsayin bahaushe ɗan kudu yake ganin shi wanda da kudu kuka zauna cikin yan kudu ba gaske kallon ba gaba ɗaya ko kai fasto ne sunanka bahaushe kuma an tashi faɗa za su kashe ka to irin haka ne sai a sai wani suna ya galabaci sauran kawai sai a dinga cewa kawai kaza zaka duk ɗan arewa duka bahaushe ne ko duka bahaushe kawai ɗan arewa ne alalin mu a tsakankaninmu mun sa akwai bambanci ko duk da wannan dan arewa ne amma wannan banife ne wannan bayarabe ne wannan bazazza haka ga sanan to su ma haka alfiranju daga baya duk in aka ce firanj ana nufin kawai gabaki ɗaya turawa ina fata mun gane wannan sunan ya galabaici sauran sunayen da ake kiran su da shi to wanda suke kama da da firanju fi libasihim a wajen sutura firanju su sutura turawa aw sulukihim ko ainihin take-taken rayuwar turawa wa adatihim ko al'adun turawa wallati ta'tadu takalluma bi lugatihim da waɗanda suka saba suka mai da shi al'ada yin magana da harshen turawa wata takhatabu biha bistimirarin suna magana da junansu da harshen turawa haka sarmadan ba sa canza yare annaha cewa su waɗannan irin mutane a cikin musulmai tamilu ila hubbihim za ga sun fi sauran musulmai karkata zuwa ga ƙaunar turawan wa taqdirihim sun fi sauran musulmai karkata zuwa ga girmama turawa wal ijabu bihim sun fi sauran musulmai karkata zuwa ga ganin daraja da da ganin cewa turawa su mutane na zuwa gani wa tasta'anisu bihim sun fi sauran musulmai natsuwa da jin cewa su ƴan uwan turawa ne wa tazdari al muslimina kuma su ne zaka ga suna ainihin wulakantar da musulmai al mutamassikina bima hum alai musulman da suka yi riko da abin da musulmai suke a kai min libasin na sutura wa sulukin da ainihin halaye wa adatin da al'adu zama haka ne ko ba ka bai daga cikinmu nan musulmai sawon bakaken fata ne ko larabawa ne za ka samu akwai a cikinmu waɗanda sun fi sauran jibanta da turawa wajen al'adu da halaye da sutura da abinci da tunani wataƙila saboda sun fi sauran yin irin wannan karatun na turawa ko zama a cikin turawa ko sallama rayuwarsu ga turawa za ga irin waɗannan fi'at ɗin sun fi sauran musulmai san turawa girmama turawa ganin darajar turawa kuma za ga suna wulakantar da musulmai saboda waɗannan abubuwan yanzu ka je kasashen larabawa irin saudiya da kuwait ragowa kasashen larabawa kenan waɗanda suke rike da sitararsu irin ta musulmai da al'adunsu irin na musulmai to sauran turawa ganin suke waɗannan ƙauyawa ne in kai fira da mutumin iraki ko mutumin misra ko mutumin ainihin wato kuwait amin nan mutumin lebanon wanda shi ya sallama rayuwar shi gaba ɗaya ga turawa sutura shi irin za ka iya ganin limamin juma'a da court babu gemu yana ta larabci ma da cin alkur'ani ne masanin karatu ne sosai kuma limamin juma'a ne amma kuma komai na shi irin turawa ko to gani yake irin wannan shigar da yan saudiya suke su saka doguwar riga fara kowa doguwar riga fara irin ta musulmai to gani suke ke wannan ba kauye ne yaƙi wayewa ne gani ake har yanzu ba su waye ba to kuma kun ga mu wannan haka ai yan boko suke kallon mu ko ma'ana zallan yan boko haka suke ganin yan boko ustazai ko kuma ustazai zalla idan kai ustazai zalla ne tana ma suna ganin kai wannan baka da wani alheri kawai kai ba kauye ne idan kai ustazi ne dan boko kana boko kana rike da al'adunka sai kuma su dinga tausaya maka suna cewa kai ya zaya har yanzu kuma kake haka hala wasu daga cikin ku an taɓa musu irin wannan atakin din a ce kai ya kana dan boko kuma tsaka dinga yin irin shiga mutanen kauye ya ba za ka dan gyara gemun ka nan ka dan mai da shi 3 miliyan ake ce mishi ko kwata miliyan irin wanda suke dan yi ko da ba za ka aske duka ba ce ka dan dinga sharce shi mana kana tsitsige shi ya ba za ka saki wanda ka kasa ba za ka dinga zama cikin mutane daban hala wasu an taɓa musu irin wannan an ga wallan su ko ko kuma ai ta gulmarka a baya ma'ana suna ganin bai dace kai tunda kana yin boko kuma ka ci gaba da yin wannan abun ba to yan boko suna da wannan rainin kuma haka suke kallo suna izdira'i suna wulakantar da masu addini saboda kai kana yawo kullun da sutura irin ta musulmai in zaka ci abinci da dama kake ci sai kai bismillah baka ci da hagu in zaka yi aure ko an maka haihuwa baka yin al'adu irin na kafirai irin na maguzawa irin na musulmai kake baka yin waɗannan abubuwan to duk ka zama abin kyama abin ayi gulmaka abin a tausaya ma rashin wayewar kanka kaga menene suna maka kallon buri kana musu kallon aiba kenan Allah shirar da mu to sai yace wa zalika anna Allah ta'ala hakan yana faruwa ne saboda Allah ubangiji madaukakin sarki jabala bani adama bal sa'irin makhluqat Allah ya halici dabi'a ɗan adam kai ba ma ɗan adamu ba da sauran ma halittu ala tafa'ul baina shay'aini al mutashabihaini cewa ana samun tafa'ul harmonization dacewa da juna tsakanin abubuwa guda biyu waɗanda suke da kama da juna wa kullama kanat al mushabaha akthar duk sanda ya zama kamar ta yi kusa da juna sosai kana tafa'ulu fil akhlaqi was sifati atam zaka ga wato sajewa da junan zai fi cika wajen halaye da siffofi da makamantansu hatta ya ulul amru ila alla yatamayyaza ahaduhuma anil akhar illa bil ayn faqat sai ga al'amarin ya kai ga cewa ma ba iya bambance wani daga wani sai kawai da da aisalin halittar shi kawai ma'ana idan kun idan idan ka san malamai biyu masu san gaskiya sai ka ji maganganun su kamar suna kwaikwayon juna ne saboda sun yi suna da tashabuhi da dama sai zama suna tafa'uli suna dacewa da junansu so dama muka ji maganganu a nan da malam ya faɗa Allah ya ji kanshi wata ne sai ka saurari kasa da malam Jafar sai ka je na yin irinta sai ka kamar sun yi mitin me yasa saboda halayen su ne suka yi ɗabi'a suka yi ɗaya haka wani son zuciya da zaka samu wani dan bid'a da shi sai ka ji wani can shi ma ya taba faɗan irinta ba wai dan ya ji daga wannan ba a saboda sun yi kama da juna ne to haka dai haka ne haka abubuwan da suke kama da juna kullun suna ƙara sajewa da juna abubuwan da suke bambanci da juna kuma kullun suna ƙara gujewa juna haka Allah ya halicci wannan ɗabi'a ta ɗan adam ba ma ta ɗan adam ba ta dukkanin sauran abubuwa jama'a wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙawa'id na ɗabi'ar wannan rayuwa natural law ce ba ta da canji wa kadhalika al-aksu aidan to haka nan kuma akasin haka fa innal muslimina al-mutamassikina bi hadhihi al-islam mu musulmai waɗanda muke da ƙoƙarin riko da shari'ar musulunci wal ba'idina an mushabahatil umamil ukhra wanda muke ƙoƙarin guje ma kwaikwayo da sauran al'ummomi daban hum aktharu nafara sun fi ainihin wato nufuri sun fi nesanta wa aqallu mawadda li ghairil muslimina sun fi karancin soyayya ga waɗanda ba musulmai ba azagin din da zaka ga ustazai yan izala masu riko da addini yan salafiya zaka ga duk da wannan bala'in da ake cikin nan sajewa dinnan gaba daya zaka ga sun fi kowa kamantawa akwai abubuwan da sukan sukan samu kansu a cikin kunci ba da suka iya amma inda sun samu mafita to ba sa kyalewa ba haka bane jama shine mu ne mu ne kawai ake jin muna cewa ba za mu yi kaza ba ba za mu yi kaza ba kaza ba kyau kaza al'ada kafirai ne banda shiga iri kaza banda al'ada iri kaza mu ne muke da haram da yawa har a ce ku kun cika tsanani kun komai kun ce ba kyau me za a yi komai ku ce babu kyau to sai me za a yi to saboda muna da karancin kamantake da su ne muna da karancin biye musu akan ra'ayoyinsu muna da karancin wato ganin kyan abin da suke aikatawa haka abin yake wa amrun akharu khatirun malam yace wani abu kuma daban mai hadari aidan alal muslimina har ila yau akan musulmai shine wa huwa annahu la yaktasaru tashabuhu bainal muslimi wal kafiri alal mawaddati adh-dhahira bainahuma cewa shine kwatanci wato kokarin kama da musulmi da dinga yi da kafiri ba ta tsayawa akan ainihin wato abu na zahiri kadai kaunar zahiri bal qal yasilu ila al-umuri al-i'tiqadiyya yakan kai zuwa ga al'amura na aqida wal fikriya al-batina da tunane-tunane na boye fa inal muslim alladhi yuqallidu al-kuffara fil hadi adh-dhahir musulmin da ke kwaikwayon kafirai a shari'a ta bayyane yaquduhu dhalika ala wajhi al-musawaqa wa tadarruj al-khafi ila at-ta'assur bi i'tiqadatihim al-batila za ga a boye a hankali a hankali sai wannan abin ya kai shi musawaka ya jashi wa tadarruj a hankali alkhafi a boye a boye ila ta'assur bi itiqalatihim albatila zuwa ga ta'asirantuwa da aqidojin su waɗanda suke munana wa hadha al'amru kadhalika nudrikuhu al'ana bayna almutafarrijina yace wannan al'amarin gashi nan karara zamu iya ainihin fahimtar shi a tsakankanin almutafarrijina waɗanda suke suna suka zama fans masoya turawa alladhina ya'shiquna alhayata algarbiyya wanda suke ƙaunar rayuwar turawa fa aktharuhu mafi yawan su yahmilu afkaran zaga suna dauke da tunane-tunane wa atiqadatin da aqidoji gariba anil islami wanda suke ainihin wato sun suna sun zama baki ne a cikin musulunci ina yi na da Husaini da yake faɗa karara yana cewa so nake na ga Misra ta zama kamar Faransa irin Faransa da babu ruwan kowa da addinin kowa babu ruwan kowa da labarin wata rayuwa in ba wannan ba haka ya faɗa ƙarar a cikin maganganun shi so yake ga misra ta zama kamar faransa faransa da kazaran ka ambaci addini ka yi laifi da zaran idan mace ta je airport fa a faransa yanzu kina zuwa za a ce cire hijabi da kin sauka ba za a baki passway na boda na, na, shiga ƙasa ba kin cire hijabin ki saboda ba a so a ga mutum da wata alama ta wani addini whatsoever ba a so in saka gemun ka bai yi musu ba za su ce to ko dai ka aske ko ka juya wai haka yake so ya ga misra kasan musulmai ta zama irin nan saboda mene saboda ya jarabtu da ishq kauna ta ainihin wato rayuwar turawa to zaka ga irin waɗannan mu'amala da su da yawa anan sai ka ji mutum karar ya fito ya ce demokradiya ita ce mafita Allah wadare irin wannan magana zaka ji kuma wani ma malami ne na musulunci yake faɗan wannan ai demokradiya ita ce mafita ga al'umma ƙarya ne ba mafita bace halaka ce domin tsari ne na kafirai haka za ka ji mutum ya fito yana ire-iren waɗannan maganganu ai babu inda aka ce a zagi addinin wani babu inda tun yana magana ta hankali sai ka je ya faɗo ya ce ai da musulunci da kiristanci ma ai da ɗaya ne babu wanda ya san waye yake da gaskiya dan musulmi ne ba yake wannan magana an sha ji a rediyo to kaga ya kai matuƙa wajen lalacewa ne yasa yake faɗan wannan saboda mene yana ƙauna abubuwan su yana ganin alherin su bai san mutuncin addinin sa da aqidarsa ba fa aktharuhum yahmilu afkaran wa atiqadatin gharibatin anil islami mafi yawan su suna dauke da tunane-tunane da akidoji wanda suke baki ne a cikin musulunci bal qad yaku takunu haddama za su iya zama masu rusawa ne ma irin maganganun Ahmad Amin da ya zo littafi musamman ya same suna Tahrirul Mar'a yantar da mace wai mace musulma a ƙasar Misra da ƙasashen musulmai na makamantansu wai suna cikin kurkuku ne yana so ya yanta su me kurkukun wai hijabi littafi yayi ya kafa kungiya wadda da'awar ta dinga yi kenan ya sanya matar shi da ƴaƴan shi da matan abokan shi da suka bayyana su da suka shiga wannan ainihin wato wannan addinin suka fito karara suka zo kan titi suka cire hijab suka kona shi inda inda ake kona tuta America da an ana zanga zanga wallahi haka suka yi shine aka sa wannan wurin suna Maidanu Tahrir ai ba wani yanci ne na arziki ba yanci ne na kafirci inda ake cewa Maidanu Tahrir a kasar Egypt farkon sa mishi wannan sunan kenan wayin da mace ta fito tun da ita mai yanci ce suka fito suka kona hijabi suka yi Allah wadare da hijabi kaga wannan haddama ce lil islam ba wai mugun tunani bane kai tunani ne wanda ke bayan kasancewar shi mugun tunani kuma zai rugurguza gaba daya al'amarin rayuwar musulmai kuma har yanzu haka ake wannan muguwar rayuwa a misra yanda su kuma suke dauke da dukkanin zinuban waɗanda suka biyo baya domin man sanna sunatan sayyi'atan falahu uzruha wa wizru man amila biha yanzu kana kallon koda TV ne ko ka taba zuwa ƙasar Cairo zaka tara haka musulmai suke yawo mata sufuran tumbur yadda kaga waɗannan namu nan suna yawo haka kafaran mu da musulman mu marasa tunani haka suke yawo su mata ba ga sunan kula ana gani a cikin TV ba musulma ce zaka ga wata ma farfesa ce ta Islamic studies amma tumbur take yawo to duka su Ahmad Aminu su suka kawo musulmai wannan bala'i sakamakon sun je kasar Faransa sun je sun yi katu a hannun Turawa sun dawo za su yada irin sababbin ilmomin da suka samu ilmomin da suke dauke da guba ta maguzanci da kafirci to irin shine mu ma na ake ta kawo mara sai kaga makarantun musulmai wai ƴaƴan musulmai suna yawo tumbar kuma musulmai sun ci gaba da kai ƴaƴan su wannan wuraren kawai wurin za a koya musu katun boko katun boko nan kuma ko ina ana koyar da shi wannan turanci abin banza kuma kowa ya iya shi kowa inda ka kai yaron ka zai koyi turanci ba ma sai ka kai shi ko ina ba ma a gida ma sai yi turanci yanzu yaran mu ma da suke sai ka ta mamaki ma da suka zo turancin ma saboda mu da muke kanana kamar su ba ma mu taba jaira wannan turancin ba ma sai ka ta mamaki tare da cewa malaman da suka koyar da mu sun malaman da suka koyar da su kware ba irin malaman da suka koyar da mu da a firamare ba malamai ne kwararru na ATC da makamantansu ba yanzu ko duk ba waɗannan na FCE bane da ake yayi su ga suna haka abin nan bage-bage amma za ga yaran nan sun fi mai turanci wallahi ba haka bane jama magana gaskiya ashe turancin nan zaka yi koyon shi a ko ina kenan babu larurar sai ka kai danka ko yarka ne za a samu su tsasan tsireci ko ana sa suna yin al'adu na kafirai to aswa amin zale kuma sai ga mutum musulmi ya dauki dan shi ya kai makarantar coci ma a yayin da mu duk da anan mun ce za mu anshi dan kowa in ya kawo amma babu wani fasto da ya taba gwada kawo mana da yanzu amma za ga musulmi dan shi yana makarantar nursery ko primary ta yan coci a garin nan Allah kadai san yayin su kuma zai ce maka shi musulmi ne shi ba shi bai ga wani matsala ba to kaga da irin wannan mugun tunanin ne wanda yake haddam lil aqidat al aqidat al islamiyya sahiha fa atiqaduhum anna al qawanin al garbiyya mutafawwiqa ala shari'at al islamiyya kudircewa da suke yi cewa waɗannan ka'idojin doka ta turawa ta ainihin a capitalism da waɗannan demokaradiyya wai tana sama da shari'ar musulmai irin yadda Saddam Hussein din suka fada lam summa tatbiquhum li hadha sannan kuma suka bada wato suka aikata da waɗannan dokoki a aikace wa atiqaduhum anna al-islam dinu ibadatin fa hasab cewa musulunci wai addini ne kawai na bauta a masallaci shikenan babu rayuwa kuma wala silata lahu bi hayatin nasi cewa bai da alaka da rayuwar mutane wa alaqatihim da kuma alaka da junansu wazdira'uhum bil mutamassilil mutamassikina bil islam da yadda suke yin suke wulakantawa suke yin sukhriya suke wulakanta masu riko da musulunci wa gairi zalika da wasu waɗannan mimma yudrikuhul muslimuna na da gaskiya abinda musulmai suke iya riska al yawm a yanzu wa ma yu'anunahu min hadhihi al fi'a da abinda musulmai suke fama da shi na bala'in da waɗannan yaran turawa suke haifarwa a cikin musulmai allati tusaitiru ala aglabi biladil muslimina waɗanda su waɗannan yaran turawa su ne suke da shugabanci a mafi yawan ƙasashen musulmai kullu zalika duk wannan abun inna ma huwa natijatan ya faru ne a matsayin sakamako lima sabaka an qararahu muallif akan abin da malam ibn tamiya ya tabbatar mimma yuhdisu tashabuhu bainal muslimina wal kufar na daga cikin asar na abin da kamantakekeniya tsakanin musulmai da kafirai yake haifarwa min asarin fi zahir wal batini na daga cikin ta'asirin da ke faruwa a zahiri da batini ma'ana yanzu kasashen musulmai suna hannun wasu mutane waɗanda suke babu abin da ke burge su in banda al'adar turawa babu abin da ke burge su in banda manhajin turawa dokokin da turawa suka saka da tsarin da turawa suke rayuwa akai na tattali da al'adu da rayuwa da addini da zamantakewa da shugabanci da siyasa da komai mafiyan kasashen musulmai in ka cire irin Saudi Arabia da ire-iren waɗannan kasashen duka waɗannan batattu ne suke da shugabanci a ciki imma shugabanci na siyasa ko shugabanci na ilimi ko na tattali ko su ne manyan jami'an gwamnati ko su ne masu faɗa aji ko su ne marubuta ko su ne masana farfesoshi da sauran intellectuals ko da haka suna ta ƙara ɓatar da musulmai a bisa wannan tafarki na yahudu da nasara to duk wannan sakamako ne na ainihin wato abinda ibn timiya ya faɗa cewa garin kwaikwayar turawa a ɓoye ko a bayyane za ka juya haka rike aƙidarsu haka zama kana tallan addininsu kai baka sani ba shi ne abin da ya faru shi ne in baka san aƙida ta alwala'u wal bara'u ba kuma sai ka je ka shiga cikin turawa ko ka nutsu ka nutsa cikin irin tafarkin karantarwarsu ba tare da aƙida mai kyau ba za ka wayi gari ne gaba ɗaya ka sallama komai tunaninka gare su komai nasu ne yake burge ka shine za ka iya ganin cewa demokaradiyya ta fi shari'a musulunci dokokin musulmai sun fi na Allah cewa tsarin da ɗan adam ya tsara wa kanshi ya fi dacewa da ɗan adam fiye da tsarin da Allah mahalicin shi ya tsara mishi to ana nan ana nan irin waɗannan mutanen tunda su ne suke boko su ne suke masana su suke rubuce-rubuce su ne ke rike da madafun iko da tattali da zamantakewa da ƙarfin soja da komai har sai su zama su rike mukamai na tamfis nazartarwa da gudanar a cikin musulmai sai su ci gaba da gudanar da irin waɗannan abubuwa shine abin da ya faru da musulmai a aikace gashi nan muna gani duk inda muke sai mu dinga jin irin waɗannan abubuwa suna tasowa tun daga ɗan ƙananan societies ɗin mu har zuwa larger society yanzu ko principal ne kuke da shi a makaranta yake da irin wannan muguwa aƙida kuma aikatan wurin da ɗaliban sai kun fuskanci kaskanci sosai a matsayin ku na musulmai an yi da dama irin nan zaka ga a makarantu na gwamnati ne ma sai wani principal kawai ko discipline master kawai ya ce duk yaron da aka ganin shi aka gan shi da wandan shi dagage a zane mai shi a kamo shi a ce sai ya gyara wandan shi ya kai shi ƙasa duk yaron da aka gani da gemu ko da ya balaga ya kai gemu ya fito masa sai a ce dole sai ya aski kuma wannan baya cikin dokar karantarwa da aka ce sai an yi an yi wannan a makarantun kasashen mu dinnan me yasa saboda wannan principal ko wannan shugaban makaranta irin waɗancan mutane ne wanda suke da mugun tunani game da addinin musulunci yana ganin cewa abin da musulmai suke akai ba daidai bane kauyanci ne ana nan ana nan sai ka har ya kai ga mukami na kwamishina na ilimi shikenan sai ya sa wannan ta zama doka gaba ɗaya a jihar haka in ya zama gwamna a jiha haka in ya zama shugaban kasa haka in ya zama minista a wata ma'aikata duk inda ya je sai ya kawo musulmai matsala sai ya kawo sai ya kawo musulunci tarnaki saboda mugun tunanin shi idan shine shugaba ma'aikata shikenan sai ya ce to kada wanda ya sake fita sallah karfe daya ba za a fita sallah ba sai biyu da rabi lokacin break lokacin break kawai muka san da shi musan lokacin sallah ba sai ya hana musulmai fita su yi sallah akan lokaci haka ai ta rikici ana dauki ba dadi ana nan shikenan ya ce bai yadda mata ma'aikata suna zuwa da ainihin wato hijabi wajen aiki ba ainan ba ba masallacin idi bane kowa ta sako court kawai ta taho haka ai ta yin waɗannan fitintunin haka za a yi ta yin su a rasa yadda za a yi ai ta dauki ba dadi to duk menene tasirin wannan tasirin kama da kwaikwayo da ainihin yahud da nasara da muka samu kanmu a ciki ashe kaga wannan matsala matsala ce ba kankanuwa ba kenan a cikin al'amarin musulmai tun a rayuwarsu ta duniya da kuma ga makoma bayan tashin alkiyama Allah ubangiji ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace ina ganin jama'a yadda lokaci ya kore kuma gashi Allah ya sa mun samu gaba sai mu kwana nan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya sa mu aiki da abinda yake cikin alkhairi Allah ya gafarta mana kurakurai da ainihin gazawa da ta faru Allah ubangiji ya sa mu dace muna roƙon Allah ubangiji ya kawo mana canji na alkhairi a wannan ƙasa dangane da al'amuran rayuwarmu da addini da kasuwanci da tattali da siyasa da sauran al'amuran rayuwarmu muna addu'a ta musamman ga malaminmu da kafa wannan cibiya mai albarka Sheikh Muhammad Awal Adam Al-Albani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama Allah ya karbe shi matsayin shahidi shi da matarsa Ummu Abdul Bari da ɗansa Abdullahi wanda aka shi su tare Allah ubangiji kuma ya ɗaukaka wannan cibiya fiye da yadda shi malam ɗin ya sa ran za ta kai Allah ubangiji ya sa muna yi kan sa'a Allah ka ji kanmu baki daya da sauran ƴan uwanmu da iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullah akwai karatun littafin